جوده ومقداره العظيم وعن غيرها an kargo daga watan watanta wato din ruwaya da aka karba ta hadisan nan na baya ruwaya ce ta sai da mata zahara to kuma an samu wata ruwaya kuma ba ta wannan hanya ta sai da ba
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci sai ya ce اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك ya ubangiji ka bude min kofofin rahamarka ka yassare min babobi wasu kofofin kenan na arzikinka Hmm.
وعن أبي هريرة an karbo daga sayyidina abi huraira إذا دخل أحدكم المسجد idan ɗayanku zai shiga masallaci waɗanda ake so ɗan uwa su kula da su ba a so mutum ya tsaya baya addu'a gaɓoɓin rayuwa gaba ɗaya abinda shugaba ya nuna shi ne a dinga addu'a ka dinga kiran Allah wajen ya buɗe maka ƙofofin arzikinsa ya buɗe maka ƙofofin alkhairinsa duk waɗansu abubuwa waɗanda ka sani da wanda baka sani ba ka roƙi ubangiji ya kawo maka mafita a ciki to shikenan sai ga ka samu madafa kaifin bala'in talauci sai ya rabu da kai Mm.
وقال مالك في المبسوط imamu maliku ya faɗa a cikin mudawwana mabsuda وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر ba bai zama dole ba ga duk wanda ya shiga masallaci ko ya fita daga cikin masallaci daga mutanen Madina a ce lallai sai ya ji shabbaki ya tsaya nan saboda dalili saboda baki mu yanzu da in mun tafi babu abin da yake kai mu sai wannan guri to in yan gari sun je sun cike wannan guri ya za a yi ba yadda za a yi Mm.
وإنما ذلك للغرباء mu ne baki idan muka je shi wannan gurin ma da muka je kenan don ba gurin wanda ka je ana eh gurinsa ka je dama sallallahu alaihi wasallam Mm.
وقال فيها أيضا ya faɗa a cikinsa har ila yau لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر ba- babu laifi ga duk wanda ita ho daga wata tafiya ko zai fita zuwa wata tafiya أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه i- ya je i tsaya ga shugaba yi addu'a Mm.
ويدعو له ولأبي بكر ya وعمر yi addu'a gare shi da sayidina abubakar da kuma sayidina umaru
فقيل له إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر to aka ce da imamu maluku to ai ga waɗansu mutane daga mutanen madina ba sa ba tafiyar suka yi ba ba tafiyar suka dawo daga cikinta ba kullum suna nan shabbakin annabi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku fi ta kewaye a nan gurin Hmm.
وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر da yawa kuma ran juma'a sai su je ko kuma waɗansu kwanakin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba su tsaya ga shabbakin manzan Allah فيسلمون ويدعون ساعة su je su dinga gaisuwa ga manzan Allah suna kuma addu'a tsawon lokaci
فقال لن يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا to yace to ni dai ai masu karatu ban gano daga cikin ma'abota fikihu a a wannan gari sun faɗi haka ba Hmm.
وتركه واسع idan mutum bai hakan ba ma ai ba laifi to amma ita kuma mahabba kuma fa soyayya Mm. tunda za a samu wanda zai zo ka duba matan nan ta zo ta ce da sayyida Aisha ki ce ki taimaka min ki bude min tunda ɗakin ki ne ki nuna min shabbakin shugaba in yi gaisuwa ta bude mata ai da ta bude mata ta ce wannan shi a nan shugaba yake tana yi masa gaisuwa sai ta faɗi ta mutu shauki ne bege ne to shi ko wannan kowa da irin kokon da Allah yake zuba masa kowanne da akwai irin tafkin da yake sha yau da ka ka gani imamu ka ga shi dai bai gani a karatu ba kuma bai ga masu karatu na garin su ma waɗanda ya karatu a gurinsu ya ce bai ji komai a gare su dangane da wannan ba amma ka ga bai aibata masu yi ba to shi ne ka'ida ƙwarai kuwa
ولا يسلم آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا babu abin da zai gyara wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta ولن يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك amma labari bai same ni cewa farkon wannan al'umma daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabbai cewa suna yin hakan nan ba
ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده makaruhi ne dai sai ga wanda ya zo daga tafiya kamar mu nan baki idan muka je sai sai kana zuwa zuciya kama ba ta yi daɗi ba sai ka je sai ka tafi ka je ka dangana ka yi gaisuwa sai ka ji wani abu ya kwanta a zuciyarka الله Mm, ka shiga rauban nan ka rasa wannan zarafi abun ba a cewa komai daga Allah ne kuma Allah ne ce a je gurinsa da haka wanda bi je gurin manzan wa man zara hufan lahu ya gafiru zambahu inda ka ziyarci annabi to kuma duk wata wahala ka rabu da ita ne da yardar Allah Mm.
قال ابن القاسم ibn al-qasim ya faɗa
ورأيت أهل المدينة ya ce na ga mutanen madina إذا خرجوا منها أو دخلوها idan sun fita daga madina ko kuma idan sun dawo gida
أتوا القبر فسلموا sai su zo shabbakin annabi sai su gaishe shi قال sai ya ce وذلك رأي to wannan ya danganta da abin da mutum yake nufi wanda kwai nufa ka ya nufa alheri Hmm.
قال الباجي tun da dai shugaba da kansa ice da bilalu ma hazihil jafot ya bilal bila ya ka tafi ko ka ɗauka shi kenan an rufe shafin gaba ɗaya ba a rufe ku- yanzu aka soma lamari ba ƙwarai ai shugaba yanzu ya- yanzu ake sha'ani sallallahu alaihi wasallam halifan Allah ne za ka ba inda za ka je ka samu alheri sai nan gurin ba inda za ka je ka dace Allah ya gode maka irin ka je gurin manzan Allah shi ya faɗa ma ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka Mm, a zo gurinka sallallahu alaihi wasallam baka ga sahabbansa ba malam komai ya faru gunsa ake zuwa kaga shine bambancin sa da kowa da kowa الله أكبر ba lafiya ba za a ce to a tafi asibiti gun shugaba za a zo ce wane ne gargara ce ta kama shi idansa ya kakkafe mutuwa zai yi. sai sun ku ya ɗefi ƙasa ya ce maza a ji a jiƙa masa سبحان الله
shi kansa ya tafi ya ce to yanzu wannan ni fa gani ne ɗebowa iya ƙasa fa kurin ƙasar to baka lura da inda ta shiga ba ƙasar kuma baka ga hannun ba da shehu ya ce dukan faikari muku da kalki ɗurran duk arzikin kaunu gaba ɗaya ina jikin hannunsa الله أكبر
ba da shi yake yin rabo ba wa inna ma ana kasimun wallahu yudi da hannun yake rabawa ai ko a inda za ka ka samu wani abu sai gun annabi da wafadin mashuka ce ce ga mu da kabar na muke ya rasulallah sun taho ne dama don su zo shabbaki
wa ahlul madinati muqimuna biha su fa yan madina dama gidan zama ne a gurinsu lam yaqsiduwa min ajli al-qabr wa ya ce Allahumma la taj'al qabri wa salan yu'bad ya ubangiji kakka sa shabbaki na izama wani gunki abin bauta ba haka bane kuwa Allah ya ansa masa duk wanda ije shauki ne kai soyayya ce nan ake zuwa a samu hasken bautar Allah ba kwarai
shadda gababu laya ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida kushin ubangiji ya tabbata ga mutane wanda suka rike kaburburan annabawansu wajen bauta wa qala sannan shugaba sallallahu alaihi wasallama yace la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na ya zama kaman idi sai shekara shekara za ku je
wa min kitabi ahmad ibn sa'id al-hindi ya zo a cikin littafin Ahmad dan Sa'idin al-Hindi liman waqafa bil qabri a cikin wanda ya tsaya a shabbakin kar ya ce zai sa hannu ya taba dan ladabi wala yajibin dahu dawila kar ya ta zama i ta zama ya ki tafiya saboda wasu za su zo su ma
wa fil wujibiyati ya zo a cikin mudawwana utubiya yabda'u bir ruku'i qabla as-salati ya fara da da- da- an turo ma da ranar an yadda daga karfe goma da rabi na safe zuwa karfe goma sha ɗaya an baka minti talatin ka shiga rauza to a dama gurin a cikin raula yake nan gurin sahibu shari'a ce yake yin nafila ka je ka sa goshin ka kai ma a gurin ka gani in ka- akwai abin da za ka roƙa ba an sama ba Mm, ƙwarai
haythu al-amud al-mukhallaq gurin wani al'amudi wanda ake kwaba shi da turare a nan gurin to yanzu da kaje musallai yana nan yanzu limaman ma nan suke yin limancin a yau. Mm.
wa amma fil faridati amma a sallafarin sayyidina tanaful bil buyuti baƙi su zo su yi nafila a gurin shi ya fi cancanta da su yi nafila a cikin gidajensu ku zo masallaci to yanzu ba dama idan ka qaddamnahu banda abin da muka faɗa yanzu wani babin ladabin za a buɗo kuma nan ce babba fada fa Mm.
wa fadli da falala ta sa wa fadli salati da falalai wa fi masjid makkah da kuma falalai yin sallah a masallacin maka
wa dhikri qabri da ambatan shabbakin manzon Allah wa minbari da gurin da annabi yake hawa'i hudu ba mun bari ke wa fadli sukunal madinati wa da makkah kuma falala da za a faɗa ta zama a cikin maka da madina ka je ka tare a garin ka zauna to yanzu kuma an ce ba yadda ba duk wanda ita fi nan ya je zauna don wannan ba shi da laifi to amma yanzu kaga saboda abubuwan da ake yi wasu ba ladabin ziyarar bane yake zaunar da su wasu ba mujawara ce da sha'anin shugaban yake zaunar da su ba suna tafiya ne kan waɗansu harkokinsu har ma kuma waɗansu abubuwa na fatuntunu su dinga faruwa Mm, to shi ta kanta hukuma take tsanantawa akan irin waɗannan mutanen Mm.
qala allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ومسجد سأل التقوى من أول من أول يوم نهق عنده مجيد lallai masallaci da aka yi masa foundation a kan tsoron Allah a farkon rana shi ne mafi cancanta ka tsaya a cikinsa e masjidin usus ala taqwa kenan hmm.
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مسجد هو aka tambayi manzon Allah wai wane masallacin ne masjidin usus ala taqwa hmm.
قال مسجدي هذا shugaba ya ce wannan masallacin nawa shine masjidin usus ala taqwa Ya, ba ka garan da ya shiga ba kowa cewa idan ga yi ilayya ya rasulallah gidana za ka sauka shugaba ya ce a'a to abin ba zai zama haka ba yanzu taguwan nan sauka zan yi daga kanta idan na sauka daga kanta kowa ibata hanya za ta je ta nuna muku inda zan yi masallaci za ta nuna muku gidan da zan sauka kafin a gina gidan da zan zauna haka abin da aka fara yi kenan ya sauka daga taguwan nan aka sa ta a gaba tabu wannan hanya ta kalli wannan gida mai wannan gida yana farin ciki yau gidana ai na fi kowa kuɗi a nan dama gidana za ki sauka sai ta wuce abin ba magana kuɗi ba ne sai da ta je gidan abu ayyubal ansari nan ta je ta durƙusa ta ce to a nan gidan fada Allah ta ce yin sauka kaji ba abu ayyubal ansari ya ga shagali a ran nan ya zama shine shamakin kofa a ran eh ce to gidan ne ɗakuna biyu ne ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ce da shugaba to sai saman shi ne ɗakinka shugaba ya ce a wannan ɗakin saboda masu shigowa kai da iyalinka ku zaman ku a sama halifa ya samu albarka daga ran nan matsayin abu ayuba imamaye madina gaba ɗaya saboda nan gidansa shugaba ya sauka ta tafi ta matsa ta je ta durƙusa a daidai inda muke zuwan nan yanzu nan ne masallacinsa kuma to shi ne aka zo aka gina masallacin da aka gina shi da zarbar dabino aka yi marifi ba da azara ba shi ganye karan dabinan ake karyowa ba akwai ganye a jikinsa ba na dabino to su aka jera aka jera rana ta fito duk za ka ganta a cikin masallacin idan ana ruwan sama za ka ga gaba ɗaya jikewa suke yi gaba ɗayansu tsada gidan shugaban kuma ga yadda aka faɗe shi dama daga ya fito daga nan sai cikin masallacin sahabi ya ce to shi kuma gidan shugaban wato ɗakunan suna na aisha suna na saudat ya ce shi sanda ileka gidan labulen gidan fatar sa ce shine labulansu kirgin fatar sa to da shi akai labule ran da za a rushe dakunan sa'id ibn al-musayyib ya dinka kuka kukan me kake ike tausayin yan baya nake ji za su zo duniya dakunan da kamilu zaki yake kwana an rufe su ba su yi kallo ba ba su ga ɗakin da rijalu suke kwana ba yake shi ne kukan kawai da nake yi wannan ɗakunan nan ce a nan lamarin Allah yake Allahu akbar da annabawa da mursalai da shahidai duk wani ma'abocin mukami a duniya bukatar sai ji shi ya je kofar gidan nan to wannan shine masjidun ustis ala taqwa nan sai da wujudi yake sallallahu alaihi wasallam to wannan shine fadin sa sayyidina sa'id ibn al-musayyib da zaid dan sabitu da abdullah dan umara da malik dan anas suka ce su a wannan ita ce magana masallacin madina shine masjidun usus ala taqwa
wani bin Abbas amma kuma daga Abdullahi dan Abbas annahu masjidu Quba masjidun usus ala taqwa shine masallacin Quba
حدثنا هشام بن احمد البكي بقراءه عليه قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا ابو عمر النمري حدثنا ابو محمد بن عبد المؤمن حدثنا ابو بكر بن داكتا حدثنا ابو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه دجا ابو هريره الله يقاري دعا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga shugaba sallallahu alaihi wasallama ala shugaba yace la tashaddu rihal illa ila salasati masajida ba a daura siddi a tashi takanas a tafi zuwa wani masallaci sai masallatai kwaya uku
المسجد الحرام na farko masallacin maka ومسجد هذا da wannan masallacin nawa na madina
والمسجد الأقصى da kuma masjidul aqsa mm
وقد تقدمت الآثار
hakika hadisai sun gabata في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد shine wannan hadisi da aka faɗa da shugaba ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid shine waɗansu suka yi masa wata irin fahimta da wannan fahimta suka samu zamewar kafa Mm, samu zamewar kafa cewa ba a yin takanas wai ka tashi ka je za ka ziyarci shugaba uzu billahi wannan magana ba ta da kyau Mm, ka tashi a tafi gurin annabi nan magana take nan sirri yake dan baka san shugaban bane shi isa da ka san shi da martaba sagon Allah da ba gashi ya ce walau annahum izalamu anfusahum ja'uka ko wani gun yake nufi daban masallacin Madina gurin shugaba Shehu Ibrahim yana cewa bi wa wa ma bi taibata wa ma adraka ma hiya taibatu biha kullu amrul hashimi tahaqqaqa ce madina sai gurin annabi har aka ce ma wai idan ka tashi ka tafi ziyarar manzon Allah kuma har yanzu akwai wanda su suna nan sun kafe akan in an zo ana yi wa alhazai bita to ka kudurta a niyyar zuciya ka gun masallaci za ka wa ya gaya ma Allahu akbar kowa da irin layinsa to amma ala ayi halin ita wannan magana masana sun yi bayani filla-filla wata kalma da shau yakan ce mazal inkaru wa mazal jawabu duk musun da za a duniya an taba yi jawabin duk da za ka bayar an taba ba da irin kwarai la tushaddu rihal sai sai da lujudi bai faɗi mustasna minhu ba nan mas'ala ce kana hau la tushaddu rihal ba a yin takannas Kano zuwa ina to sai bai faɗi gurin ba sai ce illa ila salasati masajida sai zuwa masallatai uku to shi ke nan fa sai aka faɗi cewar kuma wai ana nufin duk wanda ya ce ya tafi ziyarar shugaba ko ƙasar ma ba zai ba saboda ba tafiya ɗa'a ba ce ɗozu billahi ne ba kusan shugaba ba ne shi sa to in ba a je gun manzan Allah bai na za a To, lokacin da ya bar taka mumbari, ya bar taka kututturen dabino, ya hau kan mumbari ran juma'a, kututturen dabino ba jazaba ce ta kama shi ba, ya fashe da kuka, ya dinga kuka a nan muka karanta, saboda ƙasaitin shugaban. malam kaga shugaba cewa ida ku tattaran dabinan nan dai na kukanta so ka hawo kan mambarin ka zo gaba nan wata ruwaya ta ce a shine isa ko shugaban ya zo dafa shi ya ce ka daina ku a ɗayan ruwaya ku ce masa i hawo ta so ka hawo kan mambarin ya hawo tsaya a kusa da annabi ya ce to ka daina kuka ka daina kuka haza ya biki lima faqada min az-zikri yace ni ne zikiru a kansa ne yaji bana nan na hawo nan ku shine yake kuka to zuwa ka tashi ta kanas wani dan uwa yace ya gamu da wani daga daga Pakistan suna gaisawa yace da shi to yanzu mu yau zamu fita daga Madina zamu tafi umra yace ni kuma daga nan sai airport gida abin da ya kawo nan zuwan kai da sai dole zudun koma gida shi kuma ke kuma irin taka matafiya kenan kazi
Allah
to
وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد hadisai sun gabata waɗanda suke magana akan salati da salami ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin shiga masallacinsa Mm.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص an karbo daga abdullahi dan amru dan asi أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى.
قال إذا دخل المسجد قال cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga masallaci sai ya ce أعوذ بالله العظيم a'udhu billahi alazim وبوجهه الكريم wa biwajhihi alkarim وسلطانه القديم wa sultanihi alqadim من الشيطان min الرجيم ash-shaytanir rajim haka shugaba yake cewa
وقال مالك رحمه الله imamu maliku Allah ya ji kansa yake cewa سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد sayyidina umaru ya ji sautin wani mutum ya daga shi a masallacin madina فدعا بصاحبه sai ya ce da Allah wanda yake daga muryar nan aje a zo da shi
فقال ممن انت ya ce malam daga ina kake
قال رجل من سكيف ya ce daga sakifa na zo
قال لو كنت من هاتين القريتين لأعجبتك ya ce billahi lazi da a madina kake ko a maka kake na ji wannan muryar taka da sai jikinka ya gaya ma
إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت nan an gaya ma nan ba a daga murya a nan
قال محمد بن مسلمة muhammad dan maslama da ya ce لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت bai halatta ga wani dan adam ba in nufi masallacin annabi da daga murya ba a daga murya a nan
ولا بشيء من الأذى kana ma shiga ayar zaka gani a gaban shabbakin eh innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa ba daga murya shiru zaka ji ita madina fa haka ma take in ka hau in kai ko ka sauka a hotel din ku idan tagar ka ta leko baya ka leko zaka ji nutsuwa a cikin madina shehi ya ce da mu ya ce da ni wan- mun je madina tun da muka zo kaji an raba fada a garin nan ya ce tun da muka zo kaji an biyo wani a guje ban ji ba tun da muka zo kaji sauro ya ban ji ba ya ce to madina kenan to madina ke aka siyo abinci muka ci to sai ya zama abincin nan bai farabi maka ci ba to a ajiye shi in an jima sai a dumama yace a madinan za ku yi wannan abu to ku tafi ku zubar da abincin nan ce nan nan ba garin yin haka ba ne nan nan gidan wadata ne haka ma da aka ajiye da kanmu muka ɗauko abincin aka zubar da shi saboda arzikin garin ya yi yawa fa ya musu yawa Allah ya sa suna gane arzikin ko na waye nan magana ta ce suna tafakkuri suna gano cewa yanzu wannan zati na annabi inda ba a nan yake ba ya za mu ganu za mu ganu a duniya idan da wannan zati na shugaba ba a nan yake ba wa'annan ma kama kan airport za su samu آه.
malam duk minti da fa sai jirgi ya tashi Am- a can ne na ga jirage za su tashi wajen guda bakwai ko goma sun yi layi ko ne tashi zai yi wannan yana bin bayan wannan wannan yana bin bayan wannan ba kowa a ciki sai masu zuwa su gaida annabi duk wanda ka gani masu masu gaisuwa aka ɗebo a hababu aka ɗebo za a tafi a yi gaisuwa gobe ma haka har yanzu ma jirgi ne yake sauka to Allah sa suna gane matsayin ko na waye suna gane arzikin wa muke ci ne yanzu sai salatu wassalam ka je ka ga airport ɗinsu ka ga inda airport ɗin garin shugaba take zai salatu wassalam ka halarto da cewa da ba a nan yake ba ka ga wannan fitilar hmm? ai babu shehu ya ce da na taho na hango na hango ita wannan airport yace sai dinga shafa malin dunan za ta shimu ilbawazigi yace london din banza in kana ganin madina kana wace ce london wace ce farisa ina wala a ce da kai ka ga wannan mata yanzu duk duniya babu matasan jirgi irin wannan babu kana ganin ka shugaba zai halarto zuciyarka wallahi inda ba a nan yake ba sai namun daji ne suke ta yawo a gudu isa wannan mai hikima ya faɗa ya ce wa kazal karimu idza ahalla bi baldatin sala nazaru biha wa qama al ma'u yace haka haka shugaba yake duk inda ya sauka a gu kaga arziki yana gudana kaga arziki na gudana Allahu akbar to madina kenan Allah ka ba mu ikon zuwa wannan gari eh Allah ka sa mu ta zuwa ta zuwa madina ba iyaka wallahi ka ka ganka a filin a farfajiyar kubbatul hadara'u sai ka rasa wai wani irin dadi ma kake ji ne malam ka ji ka ji duk wani firgici da razani ya tafi daga zuciyarka malam kana shuhudin manzan Allah a gurin nan ka shiga aljanna ba wata damuwa a tare da kai Allah akbar to masallacin annabi to shine shine masjidin usus ala taqwa to kuma an yi ana maganar ai ladabi a cikin sa idan ka ga wani abu ka dauke nan shehi zaka je kan ce da halifa ga leda can dauko ta ana ɗauko masa sai sa a jihu ga wani abu can je ka ɗauko shi a ɗauko shi sa a jihu nan hidima muka zo yi farai to ai garin ma kullum da daddare wanke shi ake yi motoci suna bin titi karfe biyun dare da wani burushi a ƙarƙashinsu ana wanke gurin ana wanke gurin mun zo za mu shiga masallacin wannan mabul din nan an daga shi an bubbuɗe fadin da ya kusa kaiwa fadin zawuyan nan amma da aka yi sallah muka dawo in an ce nuna inda aka buɗe ɗazu ko a harbe ka wallahi sai dai a harbe ka ƙwallon tsakuwa ɗaya babu saboda aikin da ake yi Allah ya ce bai yadda ba sai sunansa ya ci gaba da tabbata na Muhammadu abin yabo za ka ga kyau a madina za ka ji daɗi
wala bi shay'in min al'azab kar mutun ya doshi madina da wani abu na cuta wa an yunazzaha amma yakrahu da abin da ba a so ka tsaftace madina ga barinsa
alal-qadi alƙali ya faɗa فكذلك كله القاري إسماعيل في رسوله alkali Suma'ilu ne ya ambaci wannan baki ɗaya a cikin mabusudan nan tasa في باب فضل مسجد النبي صلى الله a عليه cikin babun falalan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama العلماء كلهم متفقون أنه مسائل المساجد هذا الحكم sannan malamai suka ce to tunda masallacin shugaba ya samu haka to sauran masallatai masu biyo bayansa akan duka wani abu na cuta kar a kai shi masallaci kar a ɗakin Allah ne shi masallaci to ballantana masallacin Madina malam kaga kaga lamari irin masallacin Madina kofa kofa kofa ta ku guda 40 a masallacin Annabi fitulu kuwa sai dai a kashe mutum da ya faɗa da binsu ko irgar al'amudi na masallacin annabi ba zai irgu ba wato kafet-kafet da ake shimfiɗawa dama su ma'aikatu ne masu zaman kansu suke kula da wannan mutanen da suke aiki a masallacin annabi dubbanni ne sun fi karfin ka irga su ta sunan kuma duk wata lahaza aiki ake yi wankewa ake gyarawa ake haka za ka tadda madina
قال القاضي إسماعيل alƙali isma'il ya faɗa وقال محمد بن مسلمة muhammadu ɗan musulmata ya ce ويقرأ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجاب على المصلين Hmm. sannan makaruhi ne a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato su masu sallah su dinga daga muryarsu idan an idar da sallah isha ga misali ka zo ka samu raka'a biyu ta ƙarshe to za ka ci ko raka'a biyun nan za ka yi karatu a fili to a masallacin shugaba ba a yadda ka ƙwalla muryarka ba ƙasa-ƙasa za ka yi karatun ƙwarai فيما يقلد عليهم صلاته a cikin abin da zai cuɗanya musu sallan nan tasu وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت ka gani ba baya daga abin da aka keɓanci masallatai da shi a dinga ɗaukaka sauti وقد قرئ رفع الصوت في التلبية في مساجد الجماعات hatta ma dai a masallacin jama'a ba a so a dinga ɗaga talbiya da ƙarfi da ƙarfi إلا المسجد مسجد الحرام sai a masallacin sai a masallacin maka sai masallacinmu
وقال أبو هريرة sai da na abu huraira ya faɗa عنه صلى الله عليه وسلم daga shugaba sallallahu alaihi wasallama صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه Kaga- إلا المسجد الحرام in kai sallah raka'a biyu a cikin masallacin nan nawa in ji shugaba to idan ba a cikinsa ba ne ka je wani masallacin sai ka yi sallah guda dubu sannan za ta kai raka'a biyu ta gabana Mm. sai manzo Allah ya ce illal masjidal haram sai dai masallacin maka to sai dai masallacin maka me shine malamai suka gigice me shugaba yake nufi duk raka'a biyun da kai a masallaci na na Madina idan ana so a kamo darajarka sai in an je wani masallacin an yi sallah raka'a sai an yi guda dubu raka'a biyun nan sannan za a kamo raka'a ka guda biyu ta masallaci na sai shugaba ya ce sai dai masallacin maka mai alfarma sai in shiru to me yake nufi
قال القاضي alkali ya faɗa اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء kaga malamai sun yi sabani a cikin ma'anar wannan istisna'in wai shi me yasa shugaba ito ga masallacin maka
على اختلافهم في المقارنة بين مكة والمدينة a bisa sabanin su a wajen fifitawa tsakanin maka da madina eh malamai an ta rubutu me wanne ne yafi matsayi maka ce tafi matsayi ummul qura ko ko madina inda zatin manzon Allah yake to kaga dai du- duk ahalul mahabbati malam ko ba a karanta musu komai ba cewa za su yi madina ce gaba kwarai to ai anan annabi yake amma za ka ji a- a karin a karin maganar mu na Hausawa a ce inda annabi yake nan ne madina dan ce madina maka to a ita ce kuma ummul qura nan ce ka'aba take nan nan dutsen hajar al-aswad yake a nan makamu ibrahim yake nan ne guraren aikin hajji suke duk gaba daya to shine shi al-alawi ya kawo wannan maganar da nake yawan faɗa wa ƴan uwa ita kowa ya kawo hujjoji akan matsayin maka da madina wasu sun ce maka ita ce gaba da madina wasu suka ce a'a madina ce gaba da maka to shine wannan babban shehin nan na hambaliya ya yanke wa mutane hujja malam ya raba rigima Allah gafarta malam tsakanin maka da madina kai mana bayani da Allah ina ne gaba maka ce ta kuma madina ko madina ta fi maka yaje to zan ba ku ansa amma ku an samun tambaya ta ita maka menene ilamun ce mata daraja ne ce a ku kaba ce to ita kuma madina mai ilamun ce mata daraja ce sabbakin manzon Allah to a ɗauke waɗannan abubuwa guda biyu ita madina a ɗauke shabbakin maka kuma a ɗauke ka'abar a haɗa tsakanin garin maka da garin madina wanne ne ifi daraja ita in dai maka ba ka'aba madina banda shabbaki to maka ta ninka madina sau adadin da ba iyaka maka ta fi ta wuce madina shi aka ce to ya za a ce a ɗaɗɗauke a dawo da su mana yace a dawo da shabbaki madina a ɗauki ka'abar maka a mayan mata da abarta ce to yanzu a haka yace a haka zan bambanta muku tsakanin waɗannan biyun ce kwarai sai ce to ai fala wallahi yace lal arshi wa hamalatuhu to ko al arshi da madaukakan sa ba su kai madina ba yace ba ce ba ce aba da maka za ku gwada ba aka gigice yace a ina da hujja yace li anna fil baiti jasada a cikin ɗakin ne akwai wani zatin jiki yana nan lawu zina bil kaunin larajaha da za a ɗauko wannan zatin a ɗora a sikeli a ɗauko duniya da lahira a ɗora su a sikeli wannan zatin su yarin jaye su ya ga ya faɗa ba tare da jin tsoron komai ba lamari sai shugaba ma da yasa Allah yake la uqsimu bi hadha al balad na rantse da wannan gari amma sharadi wa anta hillu bi hadha al balad sai in kana da in baka nan ba ruwa na ji Allah shi yasa sufai suke kiransa majmu'u shu'uni majmu'u sha'ani wata tare sha'anin Allah ma Allah ƙara masa tsira da mu
فذهب مالك في رواية أشهب عنه شيء إمام مالك يتفع شيء رواية أشهب دكجريشي وقال ابن نافع شايبه ابن نافع أبو كنس شيما يشي وجماعة أصحابه da jama'a ta sahabban Imam Maliku إلى أن معنى الحديث cewa ma'anar wannan hadisi أن الصلاة في مسجد الرسول sallah a masallacin manzon Allah أفضل من الصلاة في سائر المساجد so tafi sallah a kowane masallaci a duniya بألف صلاة da ninki dubu إلا المسجد الحرام sai dai masallacin maka ne alfarma فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف shi sallah a cikin masallacin annabi ta fifici sallah a masallacin maka da abin da bai kai dubu ba to aka ce ta yi haka manzan Allah yake nufi shi za a ce ko sallah a masallacin annabi ta ninka sallan masallacin maka kamar sau ɗari tara ko ɗari tara da hamsin a rage dai wani abu inda shugaba ya ce illal masjid al-haram eh kwarai
واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه suka kafa hujja da abin da aka rawaito daga sayyidina Umar dan Haddad Allah ya kare yadda a gare shi صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه sallah a masallacin Makka ita ce tafi daraja da ai sallah a wani masallacin ba shi ba ninki 100 shugaba yace amma nasa masallacin ninki dubu ne Am shi ne mahallin nazarin layi nan Allah yake duba to in aka ɗauke ɗarin a cikin dubu ba shi ne an rage ɗari tara ba ƙwarai kuwa
فتاتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في تسع مئة to kaga darajar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zo da daraja 900 wa ala ghairihi bi alfin an ku ba a mas an ku ba a masallacin maka bane ba ma sai an yi dubu sannan za ta kamo ta masallacin annabi an a masallacin maka ne sai kayi nafila raka'a 900 sannan za ta kamo raka'a biyun masallacin manzon Allah saboda nan kuma yake anan shugaba yake
wa hadha mabniyan ala tafdil al-madinati ala makkah wannan an gina shi ne bisa fifita madina akan maka wannan yana daga hujjar da suka ce wane maka an ana zancen madina garin da manzon Allah yace ko muciji ka gani ba ruwanka da shi ka kama hanyar ka ya kama hanyar kar ka taba shi ko ƙwaro ka gani ba ruwanka da shi magunan nan na madina ka kyale su tattabarin nan ka taba su yanzu banda a garin manzon Allah idan ka taba musu wannan tattabara guda ɗaya riyal dubu ishirin za ka biya wannan tattabarin nan ka ɗauki ɗaya ko ka take musu ƙwaya ɗaya za a kama mutum a ce in kaga an sake ka sai ka kawo riyal dubu ishirin kwarai riyal dubu ashirin za ka kawo a lissafin kudin nan dai shi ne dubu ɗari uku uku sau ashirin shi za ka biya don haka aka canja min da zan tafi a kan tattabarar garin annabi guda ɗaya iya lissafin da aka yi kenan eh to kaji ba to yanzu kuma ta koma wajen 400 ma yanzu to ta tabaran madina kwaya ɗaya kenan idan ka taba musu ita abinda za ka biya kenan saboda tsada saboda tsadan madina mala to alhamdulillah lokaci ya cika an yi littattafai da yawa akan bayanin tsakanin maka da madina an yi littattafai da yawa akan tarihin madina da abubuwan da yake cikin da muka je ma sun ba mu wani littafi shi ma'alimul madina eh ma'alimul madina guraren abubuwa iri-iri mala in ka je madina ka ce a kai ka ce da wani direba ya kai ka wadil jinni wani gari ne yana nan a cikin madina yake wadil jinni in za a je garin in za a je garin wato kaman wani wata maganaɗi suke take jawo mota idan idan kuna tafiya za ku je garin za ku je wadil jinni to kun ba wa madina baya za ku wuce ku tafi to idan direba ya tsaya da motar ya ɗauke kafarsa daga birki idan motar ta tallo da gudu sai ta wuce 120 za ta tafi madina da gudu an aka taho iya aikin da direba zai ɗora kafarsa akan akan akan birki ba a taka abin tahowar an ka zuba ruwa ko a kan gangare ne to hanyar madina zai dawo wadin jinnu sunan garin matattara aljanu ko a nan suka taru wayanda suka zauna suka yi manzo Allah hidima nan suka taru kuma suka zauna yanzu dai ana zuwa garin za ka je kai kallon ta abubuwan ban mamaki mota aka, aka kunna ta wallahi ta komo madina guje ruwa ka zuba shi akan dutsen da isa macen to ba can din zai gangara ba nan wajen tudun zai sake dawowa wadin jinn sunan matattara aljanu kenan kusa da madina suke kamar su hadiman manzon Allah ne na aljanu suka je suka yi dandazo a gurin suka zauna duk ayoyi ne malam da sunan in ka je madina in ka ga abu to ka tambayi tarihin abun kwarai kuwa in ka je filin uhudu duk wata fol da kaga an kafa to akwai abin da ake faɗa a tarihi a gurin akwai fol ɗin da a nan gurin aka samu haƙorin shugaba da aka yi wannan sai aka kafa wannan fol ɗin aka sa fitila a gurin Allah kara masu tsira da wani Allah ka horewa bayin Allah zuwa gurin ahbabur rasul duka Allah ya tsare yadda za a je ai ziyara eh ai ta komawa ai ta komawa albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh yanzu sirrin soyayya annabi shine duniya shine arziki duk komai yanzu ya kare sai lamarin annabi kwarai da gaske Allah ya saka wa shaida alkhairi Allah ya jaddada masa rahama halifa Allah ya taimake shi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa wanda duk suke hidimta wa zawiyan nan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya Allah ya biya bukatun Allah ya sa mu je Madina barka shugaba sallallahu alaihi wasallam barka shugaba sallallahu alaihi wasallam fatiha kafa daya